إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurin huda da yake wannan gari mai albarka na arli a wannan rana ta litinin wacce ta daidai da ranar 12 ga watan al-muharram hijira 1446 da 47 wanda ya daidai da ranar 7 ga watan 7 2000 da ashirin da biyar miladiya yau karatunmu muna karatu ne a cikin sharhu aqidatul wasitiyya bangaren karatu da muke yi na waiwaye wanda a ranar yau muna karatu a cikin littattafan aqida littafin da muke karatu a halin yanzu shine sharhu aqidatul wasitiyya na sheikh al'allama muhammad bin salih al'usaimin alaihi rahmatullah wanda sharhi ne na littafin al'aqidatul wasitiyya na shekul islam ibn taimiyya wannan ne zai zama majalisi na 21 a cikin jerin karatutukanmu na wannan littafi muna nan kan gabar nan mafi muhimmanci ko mai muhimmanci na abin da ya shafi tauhidi da aƙida ɓangaren al'asma wasifat kamar yadda muka sani tauhidi ya kasu gida uku akwai tauhidul asma wasifat akwai tauhidul al'uruhiyya akwai tauhidul rububiyya to tauhidul asma wasifat na aka fi samun a matsala ta bambanci ko kuma ta bid'o'i suka shigo da kuma lalacewar aƙida da sunan musulunci da sunan musulunci nan aka fi samun matsaloli da yawa aka samu firak da yawa wanda duka za ka samu yayin da aka galibin inda aka bambanta a cikin alasma wasu fatin amma ɓangaren uluhiyya akwai saɓani amma bai kai na ɓangaren alasma wasu fatin a cikin rububiya kuma za ka samu babu wani saɓani tsakanin musulmi hatta mushrikai sun yadda da rububiya galibinsu idan kaga mutum bai yadda da rububiya ba to kafircin nashi ya yi tsanani ne akwai waɗanda suke yin shirka a cikin rububiya akwai su har cikin musulmi waɗanda suke ɗaukar ayyukan allah su jingina ma wasu bayi daga cikin bayin allah ayyukan da Allah yake yi wa bayi su ɗauka su jingina ma wasu bayi wannan shirka ne a cikin a cikin rububiya to ga wanda yake so ya fahimci tauhidul uluhiyya sai ya rika bibiyar karatu da muke yi ranar juma'a a kominak wanda muna karatu a cikin littafin kitabut tauhid wanda muktasar ne na sharhu kitabut tauhid mulakhas ne na na kitabin tauhid nan ake magana akan zallar uluhiyya wanda yake so kuma ya bibiyi inda muke magana akan abubuwa da ya shafi tashri sai ya saurari karatun istiqama wanda muke ranar lahadi a ranar jiya wanda kuma yake so ya san bambance-bambancen aƙida sai ya rika bibiyar karatun alfurqan bain alhaqqi wal butlan wanda kuma yake so ya ya bibiyi bangaren rububiya da sauransu kuma ya rika sauraron karatun alwabilus sayib kusan kowane littafi da muke karatu yana kula da wani bangare ne daga cikin bangarori na tauhidi littattafai da muka sa na aqida shi wannan littafin ya kunshi bangarorin duka amma ya fara da sashi mafi hadari wanda shine bangaren al-asma wa sifat da haka muke karatu cikin alqawaidul asasiyya fil imani bi asma'illahi wa sifatihi ka'idodi wanda suke su ne na tushe a cikin sunayen Allah da siffofinsa wanda ya ce yana daga cikin imani da Allah al'imanu bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafahu bihi rasuluhu a yi imani da abinda Allah ya siffata kansa da shi a kuma yi imani da abinda manzansa ya siffata shi da shi min gairi taharifin ba tare da karkatarwa ba wala ta'tilin ba tare da korewa ba wa min ghairi takyifin kuma ba tare da kwatantawa ba wala tamsil kuma ba tare da misaltawa ba yace bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu bal yake cewa su ahlus sunna suna yin imani cewa Allah tsarki ya tabbatar masa laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba wani abu da yake yin kama da shi kuma shi Allah mai ji ne mai gani a daidai wannan gabar muka tsaya to sai za mu ci gaba ya ce falayan funa anhu ma wasafa bihi nafsahu wala yi harrifuna kalima amma wadi'ihi ya ce ahalus suna falayan funa anhu ma wasafa bihi nafsahu ba sa korewa Allah abinda ya sifata kansa da shi wala yi harrifuna kalima amma wadi'ihi kuma ba sa karkatar da magana daga gurerayinsa su canza ma'ananta ko wani abu irin wannan ba sa yin wannan ya ce ƙauluhu faɗinsa da ya ce falayan funa anhu ma wasafa bihi nafsahu ahalus suna ba sa korewa Allah abin da ya sifata kansa da shi ai la yanfi ahalus sunnati wal jama'a anillah ma wasafa bihi nafsahu ahalus sunna wal jama'a ba sa korewa Allah abin da ya sifata kansa da shi li'annahum muttabi'una lin-nassi nafyan wa ithbata saboda su nassi suke bi bangaren korewa da bangaren tabbatarwa abinda nassi ya kore su kore abinda nassi ya tabbatar su tabbatar ba sa jayayya da nassi ya tabbatar su su kore ko ya kore su su tabbatar ba sa yin wannan ci a ya ci karo da hankalinmu ya ci karo da kaza bari mu kore ko mu yi taharifi ko ba sa wannan wa kullu ma wasafa Allahu bihi nafsahu yusbitunahu ala haqiqatihi duk abinda Allah ya sifata kansa da shi to sukan tabbatar da shi bisa ga haƙiƙaninsa ba sa canza ma'anar ba sa harrafa ma'anar fala yanfuna anillahi ma wasafa Allahu bihi nafsahu ba sa korewa Allah abinda Allah ya sifata kansa da shi sawa'un kana min as-sifati adh-dhatiyya aw al-fi'liyya aw al-khabariyya sawa'un wannan abinda Allah ya sifata kansa da shi yana daga cikin sifofi na zati ko sifofi na aiki ko sifofi na labari wanda labarin su ake samu sannan a tabbatar da su ya ce a sifatu zatiyya siffofi na zati misalin su kalhayati wal ƙudurati wal ilmi wa ma ashbahi zari shi ne misali kamar sifar rayuwa sifa ce ta zati allah rayayye ne alhayu da sifa ta alƙudura sifa ta ƙudura in allah ala kulli shay'in ala kulli shay'in qadir da kuma sifa ta ilmi wa anna allah qad ahata bi kulli shay'in ilma wa'annan sifofin sifofi ne na zati wanda suka shafi zatin ubangiji wa ma ashbahi zalik da abin da ya kama da haka ba sa abin nan ba sa kore wa'annan sifofin ba sa kore su ba sa harrafawa wa tanqasimu ila zatiyatin ma'anawiyya wa zatiyatin khabariyya kuma shi sifofin na zati suna kasuwa gida biyu akwai sifat akwai sifatun zatiyya ma'anawiyya sifofi na zati amma ma'anawiyya ne su akwai kuma zatiyatun khabariyya sifatun zatiyya khabariyya sifofi na zati amma su khabariyya ne baka iya gano su da hankalinka dole sai an baka labari sannan ka tabbatar da su وهي التي مسماها أبعاد لنا وأجزاء تسوء إن صفات azzatiya su ne wanda muka bada misalin su kamar alhayat alqudra alilm wanda a hankalce kana gane Allah rayayye ne ko da babu nasi a hankalce kana gane Allah yana da kudura ko da baka da nasi a hankalce kana gane Allah mai ilimi ne ko da ba nasi wannan sifati ne zatiya ma'anawiya sannan akwai zatiya khabariya wanda su kuma ba za ka iya hararo su da hankalinka ba dole sai nasi ya tabbatar sannan ka tabbatar to wa'annan sifat zatiya khabariya su ne wanda in mu ne aka danganta wa irin wa'annan sifofin za su zanto ab'adul lana wa ajza mu a tattare da mu zaka ga wani sashi ne na jiki ko wani bangare ne na jiki kal yadi kamar hannu wal wajhi da fuska wal aini da ido idan aka sifata dan adam da hannu to hannu kaga wata gaba ce a jikinsa idan aka sifata dan adam da fuska kaga fuska wata gaba ce a jikinsa haka idanuwa gaba ce a jikin dan adam amma shi Allah idan aka sifata shi da irin waɗannan sifofin ba a ɗaukan su a matsayin wata gaba daga a jikin Allah subhanahu wataala ba a lissafa su da irin wannan lissafi amma dai za a tabbatar da su kamar yadda ya tabbatar amma ba za a tabbatar da su a matsayin wani sashi ne na na zatin ubangiji ba ba a kallon su da irin wannan kallon fa hadhihi to irin waɗannan sifofin asifatul khabariya abin nan irin waɗannan sifofin da suke zama wani sashi na jikin ɗan adam yusammi ulama ma'ana idan an sifata ɗan adam da su sai ya zanto wani sashi ne na jikinsa to idan aka sifata Allah da irin waɗannan sifofin malamai suna kiran su zatiyatun khabariya sifofi na zati wanda kuma labarin su aka samu daga wajen Allah ko manzon Allah zatiyatun an kira su da suna zatiya li'annaha la tanfasilu saboda ba sa rabewa daga daga zatin ubangiji koyaushe suna tare da zatin sa ba sa rabewa walam yazalillahu wala yazalu muttasifan biha Allah bai gushe ba kuma ba zai gushe ba yana mai sifatuwa da wa'annan sifofin shi yasa aka kira ta zatiya aka kira su zatiya khabariya sannan kuma sifofi ne khabariya li'annaha mutalaqatun bil khabar saboda me sifofi ne da aka kalace su da labari ta hanyar labari aka same su fal aqlu la yadullu ala ala dhalik hankali baya nuni zuwa ga wa'annan sifofin a hankalce baka iya gano cewa Allah yana da hannaye yana da ido yana da kaza baka iya gano wannan laula anna Allah akhbarana anna lahu yadan ba dan Allah ya ba mu labarin cewa yana da hannu ba ma alimna bidhalik ba za mu iya sanin wannan ba lakinnahu akhbarana bidhalik sai dai Allah ya ba mu labarin haka kuma mun yadda bi khilafil ilmi was sam'i wal basar sabanin sifa ta ilimi da ji da gani fa inna hadha nudrikuhu bi uqulina wa innan sifofin muna iya riskar su da hankulanmu muna iya riskar su da hankali domin mun san cewa ba yadda zai Allah yayi wannan halittar ba tare da ilimi ba wanda yake jahili ba zai wannan halittar ba wanda baya ji ba zai ce ku kira ni ba wanda baya gani kuma ba zai ce ba zai yi wa'annan halittu da muke gani ba alhali kuma baya gani duk ba zai yi ba daga a hankalce idan aka ce akwai Allah ce kuma wa'annan halittun shi ya yi su to muna fahimtar cewa yana gani muna fahimtar cewa yana ji kuma yana da ilimi ko da ba nasi hankalinmu yana iya riskar mana da wannan ma'a dalalatis sam'i tare da kuma hujja ta nasi tare da hujja ta nasi samu dalili na nasi nuni na nasi to kuma sai ya zama an tabbata gashi nasi ya tabbatar kuma hankali ya gamsu lihada na ulu fi misli hazihi sifat to shi yasa muke cewa a tattare da misali irin wa'annan sifofin alyadu walwashu wa ma ashbahuha hannu da fuska da abin da ya kama da su innaha zatiyatun khabariya sifofi ne na zati wanda suke labarin su aka samu wala naqulu sai dai ba ma cewa ajza'un wa ab'ad ba ma cewa wani sashi ne ko wata gaba ce na Allah ba ma fadar wannan bal natahasha hadha al-lafz za mu guji wannan lafazin ba za mu faɗe shi ba lakin musammaha lana ajza'un wa ab'ad amma mu idan an danganta mana wa'annan sifofin a matsayin mu na halitta za su zanto wani sashi ne wata gabace a cikin mu an gane ko amma shi Allah ba a danganta masa wannan me yasa li anna al-juz'a wal ba'da ma jaza fisaluhu anil kulli domin shi sashi ko wani yanki ko wata gaba idan aka kira abu da wannan sunan shine abin da yake halatta a rabe shi daga duka an gane ko abin da yake halatta a rabe shi daga duka idan aka ce mutum ana nufin dukkan mutum abu idan aka ce hannu kaga wata gaba ce a jikinsa ana iya yanke hannun daga jikinsa a raba shi da wannan hannun kuma ya ci gaba da rayuwa mun gane ko haka idan aka ce ido ana iya raba shi da wannan gabar ta ido haka idan aka ce kafa ana iya raba shi da wannan gabar ta rabu da jikinsa to amma shi Allah ba haka bane shi Allah sifofinsa ba sa rabewa daga daga gare shi sifatuhu az-zatiyya al-khabariyya ba sa rabewa tun azali yana tare da su kuma har abada yana tare da su to kaga sai ya zama ba za a sifata su da ajiza ko kuma ab'ad ba saboda ba sa rabewa daga zatinsa فالرب عز وجل لا يتصور أن شيئا من هذه الصفات التي وصف بها نفسه كاليد أن تزول عبدا saboda shi ubangiji ba zai taɓa yiwa ma ka suwaranta a cikin tunaninka cewa wani abu daga cikin wa'innan sifofin da ya sifata kansa da su kamar hannu cewa za su gushe daga tare da shi har abada ba za ka yi wannan tunanin ba amma ɗan adam yana iya wannan sifar ta gushe daga tare da shi ya zama ba da hannuwa an gane amma Allah ba zai yi haka ya faru ba har abada li annahu mawsufun biha azalan wa abada saboda shi Allah abun sifatawa ne da su wa'annan sifofin tun azal kuma har abada ولهذا لا نقول انها ابعاد واجزاء wannan shi yasa ba ma cewa wa'annan sifofin wani sashi ne ko kuma wani bangare ne na zatin ubangiji وإن سنة الصفات الذاتية الفعلية وصفات الفعل أبنا الذاتية الخبرية وأنا مكاري مغانا أكنس وصفات الفعلية سكما صفو في وأن أكيكرا الفعلية هي المتعلقة بمشيئته سنة صفو فين سكي دا علاقة دا نفهم أبنجي دا غنين دامرسا إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها إن يقدام يأيكته ya aikata su in ya ga dama kuma ba zai aikata ba dama abu ne da ya shafi aiki Allah bai gushe ba yana mai sifatuwa da yin wannan aiki in ya ga dama yayi ya ga dama kuma ya bari wa qad zakarna anna hadhihi sifat al-fi'liyya minha ma yakunu lahu sabab wa minha ma laysa lahu sabab mun fada a baya cewa wa'annan sifofi na aiki daga ciki akwai wanda yake kasancewa suna faruwa ta dalilin wani sababi yawwa in kai imani sai Allah ya yarda da kai in kai kafirci sai Allah ya hushi da kai ta dalilin wannan kafircin akwai wanda suke da sababi akwai wanda ba su da sababi wa minha ma laysa lahu sabab akwai wanda kuma haka Allah kawai yake aikin sa ba tare da wani sababi ba wa minha ma yakunu zatiyan fi'liyan kai cikin su ma akwai wanda suke kasancewa sifofi ne na aiki kuma na zati wa zai iya tuna mun sifa wannan sifa ce ta zati kuma ta aiki a ga wannan ya kamata a ce duk wani ahlus sunna mai bibiyar karatun aqida yana rike da wannan sifa sifa ce zatiya fi'liya ta hada duk wa'annan abubuwa zatiya ce fi'liya cici kamar sifatul kalam sifar magana ita ce ta kunshi wannan sifa ce ta zati Allah lam yazal wa la yazalu mutakallima bai gushe ba kuma ba zai gushe ba yana magana kaga wannan da wannan ya zanto sifa ce ta zati sannan kuma yakan yi maganan a lokacin da ya so ya bari a lokacin da ya so to da wannan sai ta zama mai sifa fi'iliya kenan murka rike irin wannan saboda za a iya sa tukuici mai tsoka kawai a jeho wannan tambayar sai ka yi asara yawa wasu irin wa'annan tambayoyi masu dan abin nan kawai za ka ga an jeho su kawai za ka ga an jeho su wata rana fa na zo garin tawa kawai cin kasuwa kawai sai na ji an yi wannan tambayar a radiyo ce duk wanda ya faɗi amsarta to yana da tukuicin kaza ba zan faɗi ko ne ba kawai sai kuma waya ce zaka buga kawai na ɗauki waya na buga lokacin ma babu talho irin wannan na salula sai irin wannan na girki aka gwada mu wani kabin na je na ba da dala nawa ne aka buga mu kawai sai na ba da na ambaci sifar aka ce kawai in taho gidan radio ya amshi tukuici kuma na zo na amshi tukuici mai tsoka a gidan radiyo a cikin watan azumi ne shekarar nan a cikin garin tawa cikin watan azumi daga cin kasuwa sai gani na zo gida niki-niki da kaya to kaga irin wannan in kana rike da irin wannan kananan abubuwan kana ganin kamar ba koyi bane sai kaga su yi maka amfani wata rana ya ce kuma ƙauluhu wala yuharrifu na kalima amma wadi'ihi yanzu dai mun gane kashe-kashen sifofi ko akwai sifatun a sifatu zatiya sifofi na zati sannan akwai a sifatu zatiya alkhabariya su khabariya din dole sai an baka baka iya gano su da hankalinka sai Allah ya gaya maka su ko manzo Allah ya faɗa akwai fi'liya kuma su ne abubuwa da ya shafi aikin ubangiji da yake wa bayansa irin su yarda irin su fushi irin su magana irin su halittawa da sauran abubuwa irin wannan duk ai abu ne da Allah yake yi a lokacin da ya ga dama yace wala yuharrifuna al-kalima amma wadihi kuma ba sa karkatar da magana daga gurerayin maganar al-kalim ismun ne ism ne jam'u kalima jam'i ne na kalima wa yuradu bihi kalamullahi wa kalamu rasulihi abinda ake nufi da shi shine maganan Allah da manzansa shine al-kalim la yuharrifunahu amma wadihi to ahlus sunna ba sa karkatar da maganar Allah da manzansa daga gurinsa wanda aka ajiye masa a larabci su canza ma'anar ba sa yin wannan abinda Allah ya faɗa to wannan ma'anan tashi suke tabbatarwa abinda kalmar take nuni zuwa gare shi da larabci to wannan wannan ma'anan suke tabbatarwa wannan zahirin ma'anan shi suke tabbatarwa لا يحرفونه عن مواضعه أي مدلولاته باسا كركتر دا كلمة دا أبن دا تكي نوني زوا قريش على ربشي فمثلا على المثال قوله تعالى فإن تعالى بل يداه مبسوطتان أأبا هكبني دا سكت يد الله مغلولة حنن الله كنت تتكي بايا كوتا سي الله يكري تاسو يكما لا أنشيسو الله أنشيسو سبو دا وانا أبن دا سكفنا sai ce bal wannan lil idrabil ibtali ne ƙarya suke abin da suka faɗa ya dahu mabsutatani hannayensa guda biyu a shimfiɗe suke yunfiqu kaifa yasha suratul maida aya 94 to yaquluna su ahlus sunna idan sun zo fassara ya dahu anan su ce hiya yadun haqiqiyya sabitatun lillah hannu ne na haƙiƙa wanda ya tabbata ga Allah saboda shi ya tabbatar wa kansa min ghairi takyifin wala tamthil ba tare da kai kwatantawa da na halitta ba ba tare da misaltawa ba ba sa cewa ƙarfi ko iko ya dahu ai ikonsa ko ni'imarsa ko kaza ba sa faɗar wannan ba sa fassara shi da da ni'ima ko kuma ƙarfi sukan fassara shi da ma'anansa ta larabci shine hannu bal ya dahu masutatani wanda shine aqidar ahlus sunna aqidar magabata na ƙwarai walmuharrifuna amma su masu karkatar da kalma daga ma'ananta da Allah ya ajje ta ya ƙuluna cewa suke yi ƙuwatuhu au ni'imatuhu bal ya dahu sai su ce abin nan ƙuwatuhu wa ni'imatuhu amma abin mamaki ba sa cewa ƙuwatahu wa ni'imatahu ba sa yin tasniya ai inda gaske ne in ka zo sai ka fassara shi da ma'ananta ta tasniya domin ya dahu hannayensa guda biyu to ai kamata ka ce kuwatahu karfinsa guda biyu ya nuna kenan Allah karfi biyu gare shi kai da kanka ba za ka yadda ka faɗi haka ba ko ka ce ni'matahu Allah ni'ima biyu gare shi yana da ni'ima kala biyu ba za ka faɗi wannan ba shi yasa sai su kawo shi da da mufradi ba sa yadda su kawo shi da tasniya sai su ambace shi da mufradi quwwatuhu aw ni'matuhu nan ma da iko na ji suna fassara shi malamai na nan na gargajiya wallazi nafsi biyadihi sai na rantse da wanda raina ke ga ikonsa eh haka suke fassara a radio din naji suna faɗa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke ga ikonsa ba zai yadda ya ce na rantse da wanda raina ke wato raina ke hannunsa ba ba sa yadda su faɗi kalmar hannu to wannan taharifi ne haka masu taharifi suke ko su fassara shi da ƙarfi ko ni'ima ko iko amma ahlus sunnah amma ahlus sunna fa yaquluna al-quwwatu shay'un wal yadu shay'un akhar to suke karfi wani abu ne daban shi ma hannu wani abu ne daban ma'anar su a larabci daban-daban ne ba su da alaka wan ni'matu shay'un wal yadu shay'un akhar ita ma ni'ima wani abu ne daban hannu wani abu ne daban inda ni'imar yake nufi da ni'ima zai ce inda karfi yake nufi karfi zai ce da ya zo magana halittar sama ta yi wasu sama'a bananaha bi aidin sai ya ambaci karfi ana kalmar aid ana ana nufin karfi ba hannu ba kenan in karfi yake nufi sai ya faɗi karfin sai ya faɗi karfin da haka fahim la yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi su ahlus sunna ba sa karkatar da kalima daga ma'ananta fa inna at-tahrifa min da'abil yahud domin canza kalma daga ma'ananta al'ada ne na yahudawa haka Allah ya labarta mana su a ƙur'ani ya ce minan lazina hadu yau harrifunan kalima an mawazi'i daga waɗanda suka zamo yahudawa suka yahudance suna karkatar da magana daga, ma'ananta ko su canza lafazin ko su bar lafazin yadda yake su canza ma'anar akwai tahrif lafzi akwai tahrif ma'anawi wanda mun ambace shi a baya suratul nisa aya ta 46 فكل من حرف نصوص الكتاب والسنة ففيه شبه من اليهود duk wanda ya karkatar da nassoshin alkur'ani da sunna daga ma'anansu ya ba su wata ma'ana daban da zummar cewa ma'anar ta asalin ta ci karo da hankali ko akwai tashbihi in an tabbatar da ita to yana da kamantacce ne da yahudawa kuma yana kokarin cin gyaran Allah ne ke yana da kamantacce ne da yahuda fahzar hada wala tatashabbah bil maghdubi alaihim da aka kaji tsoron wannan kada ka yi gamantacce niya da wanda aka yi hushi da su wanda su ne yahudawa alladhi ja'ala Allahu minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-taghut wanda Allah ya sanya wasu daga cikin su saboda saban su da kafircin su Allah ya mayar da wasu birarra wasu aladu wasu kuma aka mayar da su masu bautar dagutu to karka zama mai koyi mai kamantacce niya da irin wa'annan لا تحرف بل فسر الكلام على ما أراد الله ورسوله kada ka yi taharifi a'a fassara magana akan abin da Allah da manzansa suke nufi da ita an sabkar da alkur'ani bi lisanin arabiyyin mubin to aka bashi ma'anansa ta larabci abin da ake nufi to wani yace to ka ce hannu kuma dan adam yana da hannu to ya kenan ka kamata ta a'a hannuwa daban-daban ne kowa da irin nashi dan adam da irin nashi moda da irin nashi hannu kyaure da irin nashi hannu akuya da irin nata hannu kowa da irin nashi to shi Allah ba dan adam bane da aka ba za mu kamanta nashi da dan adam ba laisa kamislihi shay'un ba wani abu da yake yin kama da shi to ya nashi yake ba mu sani ba shikenan ba mu san yadda yake da mu taba gani ba amma ya ba mu labarin yana da mun yadda yana da dan shi ya faɗa in ka ce ba haka bane a antum a'lamu amillah kai ka sani ko Allah da kai da Allah waye fi sanin waye fi sanin Allah Allah ya fi ka sanin kansa manzansa ya fi ka saninsa to don me za ka zo ka ce sai ka canza duk wannan wahayi ne na shaidan yan falsafa ne suka zo da wannan wasu abubuwa na falsafanci suka ɗora mutane akan dogara da hankali da kuma barin nassi in nassi ya ci karo da hankali to ku bar shi ko ku yi tawilinsa ko ku yi tawakkufi ko ku fawwala to su suka zo suka canza mutane daga aƙidan salaf amma salaf sun rayu kafin zuwan wa'annan ilmummuka na farsafa a lokacin daular abbasiyya a lokacin ne aka tarjama littattafan falsafa na mutanen yunan daga yaransu zuwa mai larabci a lokacin ne mutane suka karanci wa'annan don an zo musu da wani bakon ilimi a karatun ƙur'ani hadisi kaza duk sun yi wannan to kasan mutum yana son bakon abu da aka zo da wa'annan bakin littattafai sai malamai suka dukufa kuma littattafai ne in kana karanta suna jan hankali da jan zuciya to sai aka samu wasu da suka shahara wajen karanta wani littattafai har suka gamsu da abin da yake ciki har suka zo suna korewa Allah sifofi da sauransu amma salaf ba san wannan ba wa min kalami shafi'i yana daga cikin maganar imam shafi'i rahimallahu ta'ala ma yuzkaru anhu abinda ake ambatowa daga gare shi saboda shi yana daga cikin as-salafus salih idan ya zo kan irwa inan nusus ɗin na al'asma wa sifat yakan ce amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah yakan ce na yi imani da Allah da abin da ya zo daga Allah abin da Allah ya faɗa ala muradillah akan abinda Allah yake nufi da shi ba na canza ma'anar wa amantu bi rasulillah haka nayi imani da manzon Allah wa bima jaa ar rasulillah da abinda duk yazo daga manzon Allah to nayi imani da shi ala muradi rasulillah akan abinda manzon Allah yake nufi da shi kaga yana fadar haka dan ya korewa kansa me tahrifi ko kuma takyifi ko tashbihi qawluhu fadar ibnu taymiya da yace la yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi ahlus sunna ba sa yin ilhadi a cikin sunayen Allah da sifofinsa qawluhu la yulhiduna fadarsa ba sa yin ilhadi ai ahlus sunnati wal jamaa ibnu taymiya yana nufin ahlus sunna wal jamaa ba sa yin ilhadi wal ilhadu fil lughati al mailu ilhadi a lugar larabci shine karkacewa wa minhu sumiya lahadu fil qabr daga nan ne aka kira lahadu aka suna wa lahadu suna lahadu a tattare da kabari lahadu da ake yin sa a cikin kabari wato ɗiya wannan da ake a cikin kabaru idan aka yi kabari to in za a yi lahadi akan kwakware wato bangon gabas na kabarin in an tona ramin ya yi ƙasa to bangonsa na gabas can ƙasa ƙarshen sai a kwakware shi a kwakware shi gurgurai inda za a yi tura mutum cikin lungun to sai a tada birgi a tsaye a tsaye a tsaye haka a jera su sai a sa ƙasa a rufe wannan shi ne ake yi a ƙasashen larabawa a madina sahabban manzan Allah da irin wannan kabarin aka yi musu lahadu shi kansa manzan Allah sarasara irin wannan kabarin aka yi musu domin mutane biyu ne suke yin kabari a madina akwai wanda ya kware wajen iya shakku akwai wanda ya kware wajen iya lahadu da maza Allah ya rasu aka ce to wanne za a yi masa to a tura sako duka a kira su wanda ya riga zuwa shi za a yi sai aka tura musu sako a lokaci guda sai mai lahadi ya riga zuwa sai Allah ya zabar wa manzansa lahadu to sai aka yi masa lahadu shi yasa malamai suka cewa lahadu ya fi falala fiye da shakku amma idan kasar gurin mai laushi ce ba ta da tauri irin tubus-tubuskin nan ce in aka ce za a yi lahadu zai rubta to wannan sai a yi shakku shakku ya fi saboda kar a yi lahadu an kwakware an kwakware sai rubta to me yasa aka kira shi da suna lahadu ce li'annahu ma'ilun an janibin minhu saboda shi lahadu din ya karkace daga wani bangare zuwa wani bangare na kabar an gari ya karkace daga tsakiyar kabari ya koma bangaren gabas na kabarin walaisa mutawassita bai zo ramin bai kasance a tsakiyar kabarin ba ya karkace daga tsakiya to sai aka kira shi lahadu wal mutawassitu yusamma shaqqa shi kuma ramin da ake yin sa a tsakiyar kabari shi ake cewa shaqqu wanda ake a tsakiyar kabarin shi za a yi uwa in an yi kasa sai kuma a yi diya kamar yadda ake na arlit naga shaqqu ake yi ban ga ana yin lahadu ba shakku ake nan kuma abin da ya sa saboda ba a imani da tsoron Allah ba wanda suke tona kabari na kuɗi an gane ya kamata a samu masu sana'an tonan kabari ita ba sana'a ce mai kyau sana'a tonan kabari sai ka sayi kabari wanda ya dace irin wanda kake so masu sana'an tonan kabari sai ka tona kabarinka ka yi wajen guda bakwai ko takwas ka kuma gehe kana jiran kiliya akwai wani arne da naga da na gani a kasar kamaru zai zo rina ni kuma ina karatu in rana ta yi sai yanzu in dora shayi wurin shayi a kasar kamaru yanzu sai ya zo rina na ta oh sai ina ta sai nace mishi sai kuwa sai ke cewa lejan merpa wai mutane ba su mutuwa mutuwa sai mutane sun ki mutuwa ya aka yi wai shi akwatin gawa a shi yake sai da shi sana'ar shi da sai da akwati ne na gawaye irin wa akwatin nan da ake sa mutane to wajen kwana uku an ki mutuwa to Allah ya kawo hadarin mota shi to kaga matsala wannan shi mai sana'ar kabari fatan shi a mutu dai ya samu abinci amma dai ai ko ya fatan a mutu ba wanda zai mutu sai wanda Allah ya kaddara mishi mutuwa da haka ba laifi bane ya fatan a mutu bai laifi ba dan yayi buɗe yayi fatan dan yayi fata a mutu bai laifi ba dan sai an mutu ya ci abinci da kake ci dama in gari ya zama babba babban birni ana yi ana samu musamman birane manyan birane saboda in ka zo kaga akwai shakku akwai lahadu sai irin wanda kake so shi za ka ɗauka to amma in mutane ne za su zo su yi kyauta fi sabilillah to da wuya a zo a yi maka kabari irin yadda kake so wani ma kawai da an ɗan tona an tona an tona sai a fara a fara a fara ɗiyaɗin alhali wannan uwar ana son sai ta yi ƙasa aƙalla uwar nan ta zo daidai gindin mutum in ma ba a yi ta mai tsawo ba ta zo daidai iya ta wuce gwiwoyin mutum ita uwar ita uwar eh ba ta kai gwiwa na gani rannan ma da muka je kominaka wajen wani kabari ana gudda ƙasa kawai aka ɗan tona bai wuce abin ga ɗani ɗaya kawai sai aka fara yin ɗiya to kaga wannan in da kuɗi zan saya wannan ba na saye shi ba in dai da kuɗi zan saya na zo ni da kuɗi na zan biya a samun gawata wannan da aka yi ba zan yarda a sa gawata cikin shi ba abin da yake na kyauta ne ba yadda muka iya suna iya tonewa ana tonewa ga mutum Allah ya yi kusa kwarai da yawa dole sai an canza gaskiya sai an canza ko da na kyautan ne kai kai wa mamacinka gata shine fa gatan da zaka yi masa mamacinka shine gatan da zaka yi masa a tona mishi uwar ta yi ƙasa sannan in an zo sannan a yi biyar a daure akwai tauri kam amma a daure a yi wannan insha Allah to shine gatan da za a yi masa yafi mu zo mu tsugunguna ana kawo a kawo na fida'u a kawo na kaza bi masa kabari mai kyau Allah ya sa mu dace mu dai za mu wasiyoyin mu suna nan rubuce yawa in mun mutu ga abubuwan da za a yi mana a biya kuɗi a yi mana a yi mana lahadu a biya kuɗi yawa in ma ba a iya kyauta a samu wanda za su yi ko ba gaya wa mutane aikin kuɗi suke yi ba a ɓoye abin a yi shiru su yi aiki a biya su a yi rami na ƙwarai na ƙabari wannan shi ne ya ce fahim la yulhiduna fi asma'illahi ko su ahlus suna ba sa yin ilhadi a cikin sunayen Allah wala yulhiduna aidan fi ayatillah haka kuma ba sa yin ilhadi a cikin ayoyin Allah fa afadana al-muallif rahimahullah anna al-ilhada yakunu fi mawdi'aini fil asma'i wa fi wa fil ayat mawallafin littafin sai fa'idantar da mu Allah ya ji kansa da rahama cewa ilhadi yana kasancewa ne a gurere guda biyu ana yin ilhadi a cikin sunayen Allah ana yin ilhadi a cikin ayoyin Allah hadhihi alladhi yufiduhu kalamul muallif qad dalla alayhi alquran wannan abinda maganar mawallafin yake fa'idantar da mu anan qur'ani yayi nuni zuwa gare shi ba da molan kaya fada ba qala allah ta'ala allah ta'ala ya ce walillahi alasmaul husna fad'uhu biha wa zaru alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayuzawna ma kanu ya'malun yace allah shine yake da sunaye mafi kyau Allah shi yake da sunaye alhusna wanda suke mafi kyau sune mafi kyau husna da wazanin fu'ala wato ismu tafdil ne na mace an gane in namiji ne sai a ce ahsan in mace ce sai a ce husna ahsan mafi kyau husna mafi kyau to Allah shi ne yake da sunaye wanda suke mafi kyau fad'uhu biha haka ku roƙe shi da su ku bauta masa da su ana bauta wa Allah da sunayensa ana roƙonsa da sunayensa bauta wa Allah da sunayensa shine kudurce tasirinsu kamar da muka yi bayani in ka yadda Allah yana ganin ka ba za ka yi zina ba in ka yadda Allah yana jin ka ba za ka yi ƙarya ba za ka yi giba ba an gane ko suna Allah at-tawwab kuma yana sa ka kai aiki wanda shine tuba da ya karɓi tubanka mun fahimta to wannan kenan sannan ana roƙonsa da su ana roƙon Allah da sunayensa sai ka yi tawassuli da sunan da ya dace da buƙatarka in arziki kake so akwai irin su ar-razzaq sunan Allah ar-razzaq in yafiya kake so akwai irin su al-ghafur al-afu da sauransu sai ka zaɓi sunan da ya dace da buƙatarka sai ka yi tawassuli da shi tawassuli da sunayen Allah ya fi tawassuli da duk wani abu da za ka yi tawassuli da shi an gane wannan ka yi tawassuli da sunan Allah ko sunayen Allah ya fi kowane irin nau'in tawassuli ana yin tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa ana yin tawassuli da ayyukanka na kirki ana yin tawassuli da addu'ar wani mutumin kirki an gane ana yin tawassuli da, da, da, da, soyayyar da kake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah saboda soyayya da nake wa manzanka ka yi min kaza ana yin tawassuli da imaninka da manzan Allah kana yin tawassuli da biyayyar ka ga manzon Allah kana iya yin tawassuli da wani aikin alkhairi da kai kana iya yin tawassuli da addu'ar wani salihin bawa kana iya yin tawassuli kuma da sunayen Allah da siffofinsa to yin tawassuli da sunayen Allah da siffofinsa yafi duk sauran muhimmanci an gane ko yafi muhimmanci sannan mai bin sa sannan mai bin sa daga ana yin tawassuli da sunayen Allah a roƙe shi da su shi yasa yace fad'uhu biha yace wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi ku kyale waɗanda suke yin ilhadi a cikin sunayensa zamu zo mu ji menene ilhadi ya ake yin ilhadi a cikin sunayen Allah mu kyale waɗannan da suke yin ilhadi a cikin sunayensa sai yuzauna makanu sai yuzauna makanu ya amanu da sannu za a sakan ka musu da abin da suka kasance suna aikatawa a suratul a'raf ayata 180 فأثبت الله الإلحاد في الأسماء كاغا أولنا آية سأل الله يتبت الإلحاد أتكن سوني وقال تعالى كما الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا للي وإن نسكي إلهادي أتكن آيو يمو لا يخفون علينا بذا سبويا بذا سبويا منبا بذا سبويا منبا دي إن نسكي منا غننس منا جنس منا غننس سورة فصلت آية 40 أنام فأثبت الله الإلحاد في الآيات sai Allah ya tabbatar da ilhadi a cikin ayoyi shi ana yin ilhadi a cikin sunaye sunayen Allah ana yin ilhadi a cikin ayoyin Allah fal ilhadu fil asma ilhadi a cikin sunayen Allah huwal mailu fiha amma yajib shine ka karkace daga sunayen daga abin da ya wajaba ga abin da ya wajaba game da sunan sai ka karkace kai wani abin da ba shi ba shine ilhadi wa huwa anwa'u da ka shi ilhadin nau'i nau'i ne النوع الأول نوع فرقون إلهادي أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه shine mutum ya kira Allah ya suna wa Allah abinda Allah bai suna wa kansa ba mun ce yusammi mun share harfu harful illa din mun share harful illa daga samma yana akwai harful illa sammi mun share harful majzumun ne bi hasfi harful illa bima lam yusammi bihi nafsahu kama sammahu al-falasifa ka suna wa Allah abinda bai suna wa kansa ba kamar yadda falasifa suka suna masa illatun fa'iliya illatun fa'iliya ma'ana wata illa mai aiki illa fa'iliya falasifa haka suke gani wato akwai wata illa da take motsa abubuwa suna aiki kamar yadda ake da inji ko ake da taqa kahrabaiya da take motsa injin nan ko take motsa vanti wata taƙa ce ka harba'iyya ka wata taƙa ce ta kura take sa injin nan wato vantin nan su motsa su ba mu iska to su ma wannan halittu da suke motsawa akwai wata illa da take motsa su to wannan illa ɗin suka ce ita ce Allah sai suke kiransa illatun fa'iliya to kaga wannan sunawa Allah abinda bai sunawa kansa ne abinda bai sunawa kansa bane kuma yin hakan ilhadi ne na'am wa sammahu nasara aban haka kuma nasara suka suna wa Allah uba suka ce Allah uba wa isa wa isa wa isa alibn shi kuma isa sai suka kiransa alibnu shi kuma Allah da akwai Allah uba akwai Allah da to suna wa Allah uba al'abu menene suna wa wato ilhadi ne ka kira Allah da abin da bai suna wa kansa shi ba فهذا إلحاد في أسماء الله وأن إلحادي نأتكن سنة الله وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسمى لم ي... لم يسمي به نفسه فهو ملحد في أسماء الله حتى هكاكما da mutum zai ambaci Allah da wani sunan da Allah bai kira kansa da wannan sunan ba to wannan yayi ilhadi a cikin sunayen Allah wajhu zalik fuskar ilhadin anna asma Allah ta'ala tawqifiyya tabbas sunayen Allah tauƙifiya ne in aka ce abu tauƙifi ne shine abin da ba a yi sai an saka yawwa asalinsa shine zaka tsaya a tawaqquf zaka tsaya ba zaka yi ba sai an saka to haka sunayen Allah fala yumkinu an nusbita lahu illa ma thabata bin nas ba zai yi tabbatarwa Allah ba sai abin da ya tabbata da nasi fa idza sammaita Allah bima lam yusammi bihi nafsuhu faqad alhatta wa milta anil wajib to idan ka ambaci Allah da abin da bai sifata bai suna wa kansa ba sai ka suna masa wannan abun to ka yi ilhadi kuma ka karkace daga barin wajibi don abin da yake wajibi ka suna wa Allah abin da ya suna wa kansa manzansa ya suna masa wa tasmiyatullahi bima lam yusammi bihi nafsahu su'u adabin ma Allah suna wa Allah abin da bai suna wa kansa ba munana ladabi ne munana ladabi ne tare da Allah wa zulmun wa udwanun fi haqqihi kuma zalunci ne ta'addanci ne a haƙƙin Allah لأنه لو أن أحدا دعاك بغير اسمك أو سماك بغير اسمك لاعتبرته قد, قد اعتدى عليك وظلمك da a ce wani zai zo ya kira ka da wani suna wanda ba naka ba ka ce ba sunana ba ne ba haka sunana sunana wa ne ya zo ya ce ya sunanka sai ka ce sunana zaidu to sai ce maka mai kwalkwal saboda kana da aski eh mai kwalkwal kai za ka ji daɗi sai ya kira ka da wani suna ko ya suna maka bayan ya fi tambaye ka ya sunanka ka gaya mashi naka sunan ka ce sunanka zaidu ya fi san sunanka amma sai ya bar sunanka sai ya rika kiranka da wani abu daban ba sunanka ba la atabartahu qad i'tada alayka wa zalamaka zaka lissafa shi a matsayin yayi maka ta'addanci ya zalunce ka ko ba haka bane zaka lissafa shi a matsayin wanda dan me zaka kira ni da sunan da ba nawa ba alhali ga sunana ka san shi hadha fil makhluq to wannan a tare da halitta ma fa kaifa bil khaliqi to me zaka ce game da mahalicci ka zo kana masa sunayen da bai wa kansa ba izan kenan laysa laka haqqun an tusammi Allah bima lam yusammi bihi nafsuhu baka da haƙƙi naka sunawa Allah abin da bai suna wa kansa shi ba fa in fa'alta idan ko ka aikata haka fa anta mulhidun fi asma'illah to kai mai ilhadi ne a cikin sunayen Allah annau uthani nau'i na biyu na ilhadi an yunkira shay'an min asma'ihi mutum ya yi inkarin wani abu daga sunayen Allah shi Allah ya suna wa kansa ka ce ba haka ba ne aksul awwal akasin na farkon na farkon shi Allah bai suna ma kansa ba kai ka raɗa masa na biyun kuma ya raɗa wa kansa kai kuma sai ka kore ka yi inkari to shi ma ilhadi ne fal'awwalu samma Allah bi ma lam yusammi bihi nafsahu na farkon yayi wa Allah suna da abin da bai suna wa kansa ba wa haza jarrada Allah mimma samma bihi nafsahu wannan kuma ya tube Allah daga abin da ya suna wa kansa fa yunkiru lisma sai yayi inkarin sunan da Allah ya suna wa kansa sawa'un ankara kullal asma aw ba'daha sawa sawa'un duka ɗaya ne yayi inkarin duka sunayen ne kamar yadda jahmiya suke yi jahamawa aw ba'daha ko yayi inkarin wani sashi ya yadda da wasu bai yadda da wasu ba kamar yadda abin nan a sha'ira suka yi kamar yadda a sha'ira suka yi ko kuma ya zama ya tabbatar da sunayen amma ya kore sufofin kamar yadda mu'tazila suka yi kowannen su ilhadi ne an gane sawa'un ankara kullal asma aw ba'daha allati sabata lillah wato sawa'un ya tabbatar da ya kore sunayen ne duka ya yi inkarin su ko wani sashen su wanda Allah ya tabbatar wa kansa wanda suka tabbata ga Allah fa'iza an karaha idan ya yi inkarin sunayen Allah duka ko wani sashi ko ya tabbatar da sunayen ya kore sifofin faƙad alhada fiha to ya yi ilhadi a cikin sunaye wa washul ilhadi fiha wa washul ilhadi fiha fuskar ilhadi a cikin a cikin korewa Allah sunayen da ya tabbatar wa kansa أنه لما أثبتها الله لنفسه أي عند الله يتبتر وكان سواء ننسونا وجب علينا أن نثبتها له يا ذا مدولي أكم متبتر ما سواء ننسونا ديش يتبتر وكان سا فإذا نفيناها تو إذا الله يتبتر موسي مككوري كان إلحادا وميلا بها أما يجب فيها تو يا ذا إلحادي كركتشيوة يا ذا إلحادي دا كركتشيوة دا أبن دي وجبا جمد السونا دان أبن دي وجبا متبتر دسو تون دي يتبتر wa hunaka minan nasi man ankara al-asma to daga cikin mutane firaq na mutane wanda suke danganta kansu da musulunci akwai wanda suka yi inkarin sunayen gaba daya ka gulatil jahamiyya kamar masu zurfafawa na aqidar jahamiyya fa qalu suka ce laysa lillahi ismun abada Allah ba da wani suna har abada qalu sukan ce wato qalu suka ce li annaka law asbatta lahu isman saboda kai idan har ka tabbatar masa da wani suna shabbahtahu bil mawjudat to ka kwatanta shi da samammun abubuwa wa hadha ma'rufun annahu batilun mardudun malai shi to kaga wannan abu ne sananne cewa magana ce ta bata kuma a bar mayarwa ga wanda suka faɗe ta annau thalis nau'i na uku an yunkira ma dallat alaihi min sifat yayi inkari nau'i uku na ilhadi ko ya yi inkarin abinda sunayen suka yi nuni zuwa gare shi na sifofi wancan na baya ya yi inkarin sunan ko da bai yi inkarin sifar ba to in yi inkarin sunan har da sifar ma da take tare da sunan amma nan ya bar sunan amma sai ya yi ya yi inkarin sifa ɗin an yi kira ma dallat alaihi mina sifat ya yi inkarin abinda sunayen suka yi nuni zuwa gare shi na sifofi fa huwa yusbitu lisma sai ya tabbatar da suna لكن ينكر الصفة أما سي إنكار صفة التي يتضمنها هذا الاسم سي إنكار صفر دوان ننسونا يقول سا مثل أن يقول مثال يتي إن الله سميع بلا سمع وعليم بلا علم وخالق بلا بلا بلا خلق وقادر بلا قدرة مثال يتي للي ألا ميجيني أما سميع ميجيني وتو سميع ينادى سونا سميع an gane sami'un ne amma bila sami'in ba tare da ji ba alimun ne amma bila ilmin ba tare da ilimi ba khaliqun ne amma bila khalqin ba tare da halitta ba wa qadirun amma bila qudra qadirun ne amma ba tare da qudra ba wa hadha ma'rufun min al-mu'tazila wannan abu ne da aka san shi daga mu'tazila wa huwa ghayru ma'qul wanda wannan aqida ce wanda hankali baya karbanta in ka tabbatar da suna ka kore suna ka kore sifa ana ghairu maqul summa haula yaj'aluna al-asma'a alaman mahdha mutaghayira to sannan wa'annan mu'tazila din suna sanya sunaye su zama a'lam ne alam ne kawai alazat wai kawai wani abu ne da yake nuni zuwa ga zati mahdha tsagwaro zalla mutaghayira amma sunayen sun bambanta da juna amma kowannen su alam ne suna ne kawai Allah ya kira kansa da kaza da kaza da kaza amma kowane suna yana nuni ne zuwa ga samuwar wani zati wanda shine Allah in ka ce khaliq to kana nufin Allah in ka ce raziq kana nufin Allah amma baya nuna zuwa ga wata sifa ta arziktawa fa yaquluna sai su ce as-sami'u ghayrul alim sami ba shine alim ba sami suna ne mai zaman kansa alim ma suna ne mai zaman kansa lakin kulluha laysa laha ma'ana sai dai kowanne bai da wata ma'ana karkashin sa an gane kawai dilala yake zuwa ga zati akwai wani abu mai suna sami akwai wani abu mai suna basir kawai aikin da yake kenan as-sami'u la yadullu ala sam da haka as-sami baya nuni zuwa ga ji wal alimu la yadullu ala al-ilm al-alim kuma baya nuni zuwa ga ilimi lakin mujarrad alam lakin mujarrad alam sai dai kawai tsagwaran alam ne sunaye ne kawai sunaye ne kawai kamar kai ne misali a ce kana da suna ana sunanka muhammadu wannan muhammadu ɗin alam ne kawai zuwa ga zatinka amma ba lalle ya zama sifar da suna yake kunshe da ita kai kana da ita ba an gane mahmud shine abin yabo to ta yawa samu wani tantilin ɗan iska amma kuma sunansa sunansa kenan ko ba ko babu shi wancan turji mai turje mutane mai sunansa muhammadu da in gaji bello da fulatanci muhammadu ke in gaji bello muhammadu ne to amma kuma kaga yana ta turje mutane da kwashe 'ya'yan mutane tafi da su a yi wasu fyaɗe a yi masu wasu kaza a kashe wasu wasu a karɓi kuɗin fansa a yi kaza wannan kaga sunansa muhammad amma laisa mahmud shi ba abin yabo ba ne abin da yake ba abin yabo ba ne ba to sai suke so su nuna to Allah ma duk wa'annan sunayen kawai nunawa suke zuwa ga zatinsu yanzu da an ce bello turji kawai hankalinka yana nuna maka zuwa ga wani mutum ne mai turje mutane yana nuna maka zuwa ga alam din wato alam ne na wani mutum a guri kaza to suka ce haka in aka ce Allah aka ce al-alim aka ce as-sami kawai alam ne zuwa ga samuwar wani zati wato wanda shine Allah amma sifar da take tare da sunan ba ruwan mu da ita wannan mu'tazila kenan to wannan kaga ilhadi ne wa minhum akharun akwai wasu na daban ya kuluna cewa suke hadhihi al-asma'u shay'un wahida wa'annan sunayen duka abu ɗaya ne fahiya alimun wa sami'un wa basir in ka ce alim duk ɗaya yake da ka ce sami in ka ce sami duka ɗaya yake da ka ce basir duka ɗaya ne kulluha wahidin suka ce duka ma'anansu ɗaya la takhtalifu illa bi tarkibil hurufi faqat ba sa bambanta sai tare da tarkibin harufa kawai harufa ne suka bambanta su amma duka ma'anansu ɗaya duka suna nuni zuwa ga abu ɗaya fa yaj'alul asma shay'an wahida sai mai da dukkan sunaye abu ɗaya ne kawai abu ɗaya wa kullu hadha ghayru ma'qul duk wannan hankali baya karban sa walidhalika naqulu nahnu naqul shi yasa mu muke cewa innahu la yumkinu الإيمان بالأس... بالأسماء حتى يثبت ما تضمنته من الصفات بزي تقيوا با آه... بزي يبا مي إيماني دا سوناي har sai mun tabbatar da abin da sunayen suka kunsa na sifofi sannan mu iya tabbatar da suna ba zai yi mu tabbatar da sunaye ba mu yi imani da sunaye ba har sai mun tabbatar da abin da sunayen suke kunshe da su na menene na sifofi wala'allana huna na takallamu an dilalatil asma ya ce mai yiwuwa a nan mu yi magana akan abin da sunaye suke nuni zuwa gare shi mai yiwuwa mu yi nuni zuwa ga abin da sunaye suke nuni zuwa gare shi falismu lahu anwa'un salasa min abin anwa'un salasatun fi dalalat shi suna yana da nau'uka guda uku na dalala abinda yake nuni zuwa gare shi sun kasu gida uku dalalatun mutabiqa dalalatu tadammun dalalatu mutabiqa abinda mutabiqa ko mutabaqa dalalatu mutabaqa idan mun yi idafa in kuma muka ce dalalatun mutabiqatun sai mai da shi ismul fa'il amma dai idafa din shi yafi دلالة مطابقة دلالة مطابقة ودلالة تضمن لكم دلالة تضمن تقنسة دلالة مطابقة شيء دلالة تداتي وا إذا موصونا ينصن داتي da da da zatin da sifofin gaba daya sannan kuma akwai dalalatu tadammun dalala ta kunsa zama sunayen sun kunshi wani abu ba duka ba sun kunshi wasu sifofin ba lalle zama sun kunshi gaba ɗayan sifofin ba amma sun kunshi wani ɓangare shi ne dalalatu ta zammun sannan akwai dalalatu ilzam akwai dalala ta ilzami shi ne ya zama a cikin sunan sunan baya kunshe da wannan sifar amma zai lazumta yarda da wannan sifar shi sunan baya kunshe karkashinsa baya kunshe da sifar baya kunshe da sifar amma kuma yarda da shi zai lazumta maka yarda da da wata sifa idan aka ce wato Allah ya yi halitta an gane ya aka ce Allah mahalicci ne ya yi halitta akwai yadda za a yi wato wato Allah ya yi halitta ba tare da yana da kudura ba ba zai yi ba ko to ashe sifar halitta tana lazimta mana yarda da cewa Allah yana da kudura idan muka yarda Allah yana yin halitta zai yi Allah ya halitta ba da ilimi ba to sifar halitta tana lazum yardan mu da sifar Allah ta halitta to tana lazumta mana mu yarda Allah mai ilimi ne an gane ko tana lazumta mana mu yarda Allah rayayye ne da sauran dai abubuwa to akwai wannan dilala ta ilzami to waɗannan tafasil kin dole in sai mun bar su sai darasi mai zuwa idan muka zo darasi mai zuwa za mu yi magana akan dalala ta abin nan dalala ta abinan ko ta ta sifu abin ta asma ta sunayen Allah abinda sunayen Allah suke nune zuwa gare shi kenan mu sa alama ko mu sa lamba nan da yace wala allana min huna natakallamu an dalalatil asma daga nan za mu sa alama eh ki mai yiwa daga nan mu tsaya mu yi magana akan dalala ta sunayen Allah wanda dalalar ɗin taka su gida uku akwai dalalatu mutabaka akwai dalalatu tadammun akwai dalalatu iltizam to ina son mu samu fahimta mai kyau a nan gurin wuri ne mai baiwa a karanta shi da sauri-sauri a wuce yana ɗan cin ƙwaƙwalwa kaɗan sai an tsaya an ɗan fayyace kafin a gane da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh